ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na min hadul muslim kamar yadda muka saba gabatarwa ranar laraba wadda yau kuma sha uku ne ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai jirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ya daidai da ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida kuma shi ne darasinmu na goma muna bayani ne da malin ya kawo dangane da hujjoji da dalilai akan rububiya ta Allah maɗaukacin sarki za mu tashi akan abu na hudu kamar da muka sa alama malaka cewa ta faruduhi ta'ala bil mulki li kulli shay'in na daga cikin hujja na cewa Allah shi ke da rububiya da dukkan abin da ka gani a duniya da ka sani da baka sani ba yace shi Allah ya ke banta da mulki ma'ana mallaka duk abin da ka gani a duniya da abin da kake gani ko da ka sani ko da ma baka sani ba in dai abu ne da yake wanzuwa a ban kasa to mulkin mallakar ubangiji ina fata an gane yace wata surufihi al-mutlaq fi kulli shay'in da kuma yadda Allah yake jujjuya komai da komai yake dabbar abun yake sarrafa abubuwan da suke wanzuwa a duniya wata da biyar huli kulle sha'in da kuma da Allah yake dabbara su ya sarrafa su ya yi su duki duki ya yi su yadda ya dama ya juya su yadda shi Allah ɗin su ya kawo sanyi ya kawo zafi ana tsammanin zafi ya kawo sanyi ana tsammanin sanyi ya kawo zafi ko ba ka bane a yadda Allah ya ga dama haka yake saboda shi ke da mulki cikakke na komai da komai yace dalla ala rububiyyatihi duk waɗannan abubuwa suna nuni akan rububiyya ta Allah izmir musallami bihi ladai ko ta fatal bashar yace da muna daga cikin abin da kowa ya sallama daga cikin mutane annal insana shi dan adam ka gairu min kainati alhayya kamar sauran abubuwan ce wanzuwa a duniya masu rai da dabbobi da ƙwari da tsuntsaye da kuma tsirrai to shi ɗan adam ɗin karan kansa da duk wani abin da muka ambata masu rai da suke wanzuwa a ban ƙasa ya ce fi hadin rubuju a cikin wannan duniya da ake rayuwa da ita la yamliku alal haƙiƙa ɗan adam duk wani abu da yake da rai a ban ƙasa yake wanzuwa baya ba shi da mallaka ta wani abu mallaka ta gaskiya ko kuma mallaka ta tabbas za ka iya mallakar rigarka kudinka gidanka ba haka bane amma ƙarshen lamari in an je an dawo sai ga mutum misali da ya mutu sai a yi mai a cire kayan jikinsa ko a raba shi duk wani abu za a mallakin sa ne hasali ma mu addinin mu na musulunci ko da mutum bai mutu ba in ya zo wani mataki na gargara ana ga alamu ta sun bayyana gare shi to dukiyar da yake mallaka ma tashi din da yake mallaka shari'a ta hana shi tasrifi a cikin wani adadi na dukiyar dole kuma tashi ce asali in da ya zo gargara wala Allah yana ga cewa zai mutu kada yawa zai wa mama cin gado bakin ciki ko baya su ci dukiyarsa kace zai dauki dukiyar ya zai wani abu da ta to addinin musulunci bai da haka ba dan an nuna maka ba mallakin sa bane gaba ki yake ina ba ta gane kuma bayan wannan da mutum zai mutu duk yadda yake rayuwa aga dai galibi mu ana ko ya gidanka yake a ƙarshe me za a yi a mai mutum wanka da za masa wanka makaranta a gare da masa za a masa ko a san wani fili can gun da ake ba kiwon waɗansu dabbobi ba cikin falon shi ba ba cikin ɗakinsa ba za ku da san wani gun gidan da shi gida gida sai amar wanka a ɗauke shi ta kai makabarta can je sai a ji abin ne shi shi kenan duk abin da yake mallaka a ɗazu yanzu ba na shi ba ba shi da iko a kansu na fata an gane kisa Allah sai ya faɗa mana cewa da yake shiranta wa duniya game da mallaka sai ce inna nahanu narithul arda wa man alaiha walaina turja'un musu Allah mu ne za mu mallake mu gade duk ƙasa da abin da ke cikinta duniya da abin da ke cikinta ƙarshen lamari za a waye gari wani lokaci babu kowa babu komai a duniya kowa ya mutu ba wanda yake da mallaka mai gadon ma shi ma ya mutu ba mai gadon sa shi ma to duk abin da yake ban kasa da dama na Allah ne to kuma yanzu Allah ya zama na Allah har yanzu har gobe ba wanda yake da iko a kansa amma yanzu Allah ga dama sai ba ka mallakar abu kaza ka mallaki gida ka mallaki mota ka mallaki kuɗi duk abin da Allah ga dama sai baka to wannan mallakar da kai asalin abin ba naka bane ai kayan Allah ne babu wani abu da dan adam ke mallakarsa wanda asalin sa ba na Allah bane ya suka ce to haka wannan nuna muka cewa lalle Allah shi ne ar-rabb wanda yake halitta kuma yake mallakar ita duk su halittun yake kuma juya su ya sarrafa san da shi Allah din daga dama subhanahu wa ta'ala yace bi dalili annahu yakhruju awwala ma yakhruju ila hadhihi al-wujud yake hujja akan cewa dan adam ba shi da mulki ko mallaka na wani abu shine aisan da ka yi dan adam farkon aihuwar dan adam yana faɗowa ne doron duniya a haifo shi daga cikin mahaifiyarsa babu wani abu da ya mallaka a duniya ko ba ka bane ko an taba fara mutum da riga abinda ba washe ma yake cewa an haifa da riga ai ba riga ba ce irin wannan tsishin naka wani abu ne wani santani wani yana sai faɗo a ciki har wani ma sai an farka kafin yaron jaririn ya fita ya yi numfashi da ya ihu da sauransu amma ba wai riga ba ce irin wanda ka san riga da dan adam yake saka to an haifi kowa ne haka kawai tun burbur ba komai ba shi da komai sai bayan ya zo ne kuma sai Allah ta kaddara masa abubuwan da Allah ya rubuta masa da arzikinsa daga haifarsa sai fara cin kuma arzikin da Allah ya rubuta masa amma ba na shi bane na fata an gane shi yasa wani daga cikin masu kima yake cewa wai fa wa fi qabd kaffi sabiy inda wuladatin dalilun ala hisu ladhi kana yajma'u dan jariri ga ana fi shi za ga hannayensa a dunkule galibi haka jarirai ko ba wala Allah ko an daina aihuwa haka amma da bi haka ake afanyar a dukkan hannayen su yace wannan dalili na kan cewa shi dan adam yana da burin tara taru a duniya yasa da zuwa hankali a dunkule ko wai nashi ko wai nashi ko wai nashi da ba ta gane in ya fara dan wayo ma ya fara dan kaza daga duk abin da ya dadima sai ce zai sa a baki shi kawai nashi ne cinyewa zai in ya wuce wannan kuma duk abin da ya dimo sai sa a jin shi ya tara nashi duk abin da ya gani ta kayan shi sai ga tara maka datti da wani tarkace a karkashin gadon baka sani ba komai ma nashi kuma daga yadda ya manta su ba ka da yake ba za ga mutum mahaukaci ya haukace amma ba rabuwa da kunshi ba rabuwa da tarkace ba rabuwa da nabin ke tara wannan dalili na ka dan adam yana da ɗabi'ar son ya tara abubuwa ya ce wa fi basihima indal mamati ko idan ko mutum ya rasu hannunsa yake warewa yake to yana nuna wa duniya ne cewa ha ana za harastu bila shay'in kun ga na fita a duniya ba kamai ya fita duniya shi da kansa saki hannunsa rai ya fita a cikin mutum ya kawai na haife sai saki babu wani abu da yake mallaka yanzu dama kuma haka ya zo shi bin malaki su haka anan hujja ne akan cewa duk abin da ka gani a duniya mallakar Allah ne ba wani abu da ka mallaka Allah zai iya baka dama ya ala maka wani abu kana kila kanka kana da kaza kana da kaza kana da kaza yace to haka anan shine sai ya fito farkon duniya ne aliyar bismi babu kara da cinsa tsirara tumbur ba komai a jikinsa haka dai da duniya sai a ce a marwanka a nemo riga a sa a lullube da mayafi a yi kaza a yi kaza an zo barka wani ya kamar kaza wani ya kamar kaza wani ya kamar kaza ba kana sai ba har ya girme kaza har kaza har ma fara siya da kanshi har ya zama waye har a waye gari dan adam mai hankali wai ya tara kayan sakawa riga da wando fa set ɗari uku da sittin saboda isa da kasai rigar sakawa ɗinsa set ɗinsa na kaya ɗari uku da sittin hular kansa da yake sakawa wani bai san adadin su takalmansa wani bai san yawan su ba a ga yin ta alayi amma me ya karshen zai mutu za a wanke shi ba takalmi ma na kai makabartar da likkafani shi kenan an gama magana eh ya ce hafiyar ra'asi kai shi babu komai da aka haife shi hafiyar kadamani babu kuma ko takalmi a kafarsa ba an taɓa haifar jariri takalmi a kafarsa haka zai fito to ba ma jariri takalmin ba ma shi an haife shi ma ba sa masa takalmi ko sai a bar shi haka sai ya wata kaza a fara samar safa sa takalmi a yi kaza a yi kaza a yi kaza so haka aka haifi dan adam ɗan duniya babu komai a kansa wa yakhruju inda ma yakhruju minhu ko bayan ya gama duk abin da zai yi a rayuwa ya zama gwamna ya zama shugaban ƙasa ya zama sarkin duniya ya zama wane ne ƙarshen lamarin mutum da shi ne mai mutuwa ko ya ce fa'ish alfan sun ma'alfai ne ba da ha falabud da min yamin da su ilkam kai shekara dubu ka ƙara dubu biyu bayan dubu ɗaya malamar dubu uku ba makawa dai wata nan sai an ce yawa ne ya rasu yawa ne ya rasu la budda in dai an aifi mutum to dole sai ya mutu to shine wani hadisi malaka jibril ke ce manzo Allah ya Muhammad ish ma shita fa innaka mayyit yace ya kai manzon Allah annabi Muhammad kai rayuwa iya da kaga dama amma dai ka sani zaka mutu wa habib man shita fa innaka mufariquhu ka kaunaci duk wanda kake so a duniya ka so wanda kake so a duniya amma dai ka sani cewa wata rana za ku rabu da shi ko shi ya mutu ko kai ka mutu dole sai an rabu dole sai an rabu babban masoyin naka ne zai rika gawar ka makabarta tunda an san ka da shi ko ɗanka ko waye ɗinka sai a ce ya shiga cikin kabarin ka ya tsaya a miƙo gawar ka wai ya sa ta a cikin kabarin shi wanda yake ƙaunar ta ya sa ka wai wannan gata a kama a cikin ƙasa a sa falankai ko itatuwa a lila a kanka a mai da ƙasa a rufe da kai da zai tsaya ya yarda yanzu an gama da kaga sa daga kuma kana kwanta a cikin turbaya ko bayan sun tashi ma ƙasa da suka tafa a hannunsu sai su wanke hannunsu a kan kabarinka ba ka ke ba ka ke ba an gama abin da za a yi ne a yi awa ɗaya kan kabarinka ba wa ita ma awa ɗan kabarinsa wa ya kai minti goma biyar ashirin ne kawai kowa kan gace ni babu kowa yawa shi kenan an gama da an tafi da binne mutum ga in kawai waya sai ga bai wuce mutum biyu ko uku bane kan dawar duk mutanen sauran mutum kuma wani din ba su minti talatin shi ke sai halinka sai abin da ka yi to sai ka sani cewa ka kaunaci kowa kake so a duniya ka sani dai za ku rabu da shi kisa duk wata alaka wacce ba ta Allah da manzansa ba ƙarshenta asara ce isa Allah bai kace al-akhillau yawma idhin ba'dhum adum min ba'd lil muttaqin manyan abokai aminan juna rin tashin kiyama za su wayi gari suna gaba da junansu wani aminin wani a duniya ran tashin kiyama baya kaunar ya ganshi da yana tsoron kar aje ko a kowani haƙƙinsa ya ce yana binsa wani bashi a bakule ladansa a lafta masa to gudu zai rike sai yawa sai almuttaqina wanda suka yi ƙaunar juna a bisa tsoron Allah da wani da wani suna son junansu ne saboda Allah saboda tsoron Allah saboda addini saboda musulunci ne haɗa su ba don kuɗi ba ba don gari ba ba ƙabilanci ba ba siyasa ba su ne kaɗai zai musu amfani a lahira har mana daga cikin masu ga ina da arsan tashin kiyama mutane biyu masu ƙaunar juna saboda Allah idan ka so mutum to ka so shi domin Allah ya daga cikin alama ta imani yake taga in ya tashi komawa lahira zai koma ne farigan lahu lai salama a hushe'ul ba kawai tare da shi ba abin da yasa siwa kafan suwa kafan in ban da kafan da kafani kuma ko kai kafa kowa talauci a duniya idan ka mutu in dai a cikin al'umma ne to sai maka likafan za a kawo sadaka wani da sai a ba sadaka abin ne ka ko mun kuɗin ka kuma a duniya ko ka fi kowa kuɗin da kai musulmi ne in ka mutu iya likkafanin kaɗai za a sai a saka ba ba abin da za a maka ya wuce wani to dai ko me ma dai ai an gama ya bi na wani na ɗaya ka kawai za a yi kawai a shirya ka ƙasa cikin an gama za ka mutum sai shirya wa zuwa lahirarsa tun yana rayu ya ce ka gairihi ko mene yuwari fi da za a buga cikin da sadu da za a tsallaka fari da za a nade jikinsa da shi idan ya rasu a je a binne shi ko da ya- kwallon yadi ce aka samu babu a wasu saura ɗayan kai ya linke da shi in an samu yalwa ne sai a masa likafani a lanke su uku shi ne kai ba na ba. ya baya wuce haka shi kenan me wanda yake cewa daga nan fa an gama an saka ma ƙasa abinta wanda an ka tira jikinta an karaya burbushinta da yana homar sarauta bai san mutuwa tana zuwa ba an gama an gama da kai dama kai ƙasa ne min haka laƙanakum wa fi hanu idukum wa min haka zuhun ƙasar kufra ko ka shirya wannan yana ka shirya wannan yana zuwa Allah sa mu cika da imani ya ce fa kaifa idan ya sihu an ya kula inal insana malikul lishi to in haka ne ta yaya har zai tabbata ya inganta a ce wai dan adam mamallakin wani abu ne in dai wannan shi dan adam za a haife shi empty hand haka yazo duniya ba abin da ya mallaka aka ya duro a cikin mahaifiyarsa aka a dauke shi a marwanka ko a yanke cibiya a samar kaya a yi waye a siyo mar kayan jarirai a yi ma haka haka har yanzu ya ya girma ya gama girma ya mutu ya sa kaya mai tsada sai faɗi ya mutu a take kaya mai sai a cire kayan ba ga ke ba sai a cire su ya zama gadon waɗansu sai a ce a nema mai likkafa ne a nan na shi a gama a yi sallah an gama to in dai wani ya ɗan adam to ya za a ce wai ɗan adam yana da iko mallakar wani abu ba abin da ɗan ya mallaka a doron duniya duk abin da ka gani wata isti'ara ce ko wani aro ne Allah ya baka ina fata an gane shi sa duk abin da Allah ya baka ka gode mar sai samu albarka kuma kai aikin addinin sa da abin da ya baka idan Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku idan kuɗi Allah ya baka ka ciyar ka ba wa mutane taimako ka gina addini da shi in ilimi Allah ya baka ka karantar ka nuna mutane hanyar Allah idan ƙarfi Allah ya baka ka taimaki marasa ƙarfi da shi idan basiri Allah ya baka duk abin da Allah ya baka da arziki to ka ciyar da shi ma'ana ka taimaka wa addinin Allah da shi shine kawai mun na Allah ne na Allah ne kuma zai ɓata kayan shan da ya ga dama ya ce to ko ina miki ya ce alal haƙiƙa fi hadal wujudi in dai wannan shi dan adam to ya zai inganta a cewa dan adam yana da mulki yana da iko na mallakar wani abu a duniyar nan ba abin da yake da shi na mallaka ya samu kuɗi ya gina gida ka ta fare manshi ko villa ko irin gida din nan wanda gari guda a gidan ma abu gida da sun fi guda kaza ba shi bane villa gida mai gidaje a ciki da manyan manyan kashin guda get get get get get karshen lamarin sa ne sai a ce ya mutu sai a ɗauko shi ba shi shekara goma ashirin talatin in ka zo ka ce gidan wani to a wannan generation din ba sama sunan nashi duk wanda ya wuce ka talatin hamsin in ka faɗi sunan shi a gurin ba san sunan nashi ba sai ka ɗari ba fa ba ka ɗari ba fa ba wani ba a ta ɗari yanzu ai talatin ashirin an gama sunan ka ma an manta gidan kuma ga gidan naka amma sabon matasan lokacin ba san sunan ka ba sai da ce sai da faɗi sunan wani daga cikin kuma waɗansa ‘yan gidan ko familin ka ne ko kuma wasu sai suka siya da ba. Wani shi na duniya za ka sai a ce ba ka da mallakin komai. Ina fata sare ya ce wa idza gwadala an kuma insanu wa huwa asrafu hadhihi alkainati in har ya zanto yanzu mun gane dan adam ma kansa wanda fi dukkan halittun duniya matsayi da daraja abun Allah to shi kansa aka waye gari mun gane ba shi da mulki ko mallakar wani abu na duniya ashe duk abin da kake da shi ai kayan Allah ne da ya baka tsaro ko Allah ne baka aran abu ka samu karfi ka samu basira ya baka kuɗi domin dabara ta da kai wani tunkin a kai ki da dabarar da ilimin da hazakar sai bai samu kuɗin ba sai kuma ka taso a bayan shi kuma ka zo ka samu kuɗin hazakar da ne ce ashe Allah ne kawai ya baka ba wayanka bane ba dabarar ka bane idan mulki ka samu kake tun aho da kike hura hanci za ka ga to wani shi sanda kake yaro karami su ne on top shi koyar da ke a primary maybe a secondary maybe a jami'a maybe kaza kaza kaza kaza shi ne shugaban shi fara kama ma siyasa shi ne mai gidanka a siyasa amma shi bai taɓa samun wani matsayi da ke rabin naka ba yanzu ga lokaci da haka sai Allah ga dama aka yi haka aka yi haka aka yanzu kai ne kaza kuma ka zama kaza Sashi Allah ne yake jarabar bayansa ya ba su aro na mallakar wani abu yasa dan Allah baka wani abu na duniya daga cikin nimominsa to idan kai taimaki addinin Allah da abun sai Allah ya ma albarka sai ya baka lada kuma sai tabbatar ma da ni'ima tun daga duniyarka Allah ya in kuma kai abin da Allah bai so ba kana nan sai Allah ya kwace abin ta kuma kai da kana maula kai ma kana bin waɗansu an yi babu adadi an yi babu adadi in ya zanto ce ɗan adam da ya fi kowa matsayi da daraja a cikin dukkan abin da yake duniya ya ce malikan lishayin ko minha famanin maliku izin to waye ke da wani iko na mallakar abu a duniya kaga sai dai Allah shi kadai tun duk a cikin halittun da Allah ya yi ai ba wanda yake ɗan adam hatta malamai sun ƙarin su ilimi game da tsakanin mala'iku da mutane wa ya fi daraja na ba ta an gane yau ya ce almaliku huwa Allahu to in haka ne kenan wanda yake mamallaki shine Allah wahadahu shi kadai wa biduni jidalin babu wani jidali ma wala shakkun babu ko shakka wala raibin babu ko kwanto ko wa ma qila wa yuslim haka ne ko wa ma qila wasu fi mulkiyati yuqalu yace to duk abin da za a faɗa game da iko na mallakar wani abu a duniya yanzu mun gane babu jidali babu jayayya babu shakku kawai Allah ne kaɗai mallaki ga dukkan komai da komai amma duk wanda ba ubangiji ba ko yana tinkaho da abin ba shi lokaci za a waye gari in ka zo ka ga abin shi baya ko za ga wani ya gina gida a unguwa tsabar bakin rai ko kofar gidan ba so a zo ba ku su ba kofar gidan fa yaro karami ya dauki ko a wani bakin gawayi ya mara rubutu a cikin tantin gidansa in ya gyara sai ya cin mutunci sai ya cin zarafi sai ya walakanci sai ya dake shi kwa zazzagi baban shi akan abin ba ka suke waɗansu to ba shi lokaci shekara goma ashirin talatin kaza in ka dawo ga gidan shi bayan bayan ko ya mutu wata lokaci ya zo ya tana gidan ma koma karshen cikin nawa akai Allah ba abin da zai iya Allah ba abin da zai iya eh to haka Allah ke sha'ani sa idan haka kenan asalin mallaka yace kawai na Allah ne shi kadai babu wani da yake da iko da mallaka ta wani abu a nan duniya da kake gani eh yace wa kadhalika fit tasrufi to haka nan ma game da mulki na mallaka mun gane Allah ne kaɗai mallaki to haka kuma a tasarru jujjuya lamarin duniya a kawo sanyi a kawo zafi a yi damuna wani aikin Allah ne shi kaɗai babu wani ba Allah ba da yake da masa wani hannu a cikin lamarin yasa wani abu ma da Allah zai ƙara ƙayyata dukkan halittu masu tsaurin kai a duniya shine al'amari da shafi wera yanzu a duniya tsawon shekaru ya gurfa tsakanin masu nazari da bincike sai ce za a yi sanyi kuma sai Allah ƙin sanyi sai ce za a yi ruwa sai Allah kuma ƙin ruwa sai ce ba za a yi ruwa ba kuma sai a yi ambaliya haka kawai Allah ga dama haka kawai Allah ga damar kansa saboda shi ne fa'alu lima yuri kuma ya fa'alu ma ya sha la yus'alu amma ya fa'alu wa yus'alu Allah yana abin da ya so yake yi ba wanda kuma ya sai cewa Allah bai sa na ba ta an gane to a bangaren mulki ba wani in ba Allah ba haka a ɓangaren tasarruf sarrafa duniya da jujjuya ta da kawo tsada da kawo arha da faduwar farashin kaya daga farashin kaya shiga kaza duk wannan aikin Allah ne ba dan adam da yake da hannu a ciki ba wanda yake da hannu a ciki in Allah ya so za a yi ba wanda ya sai hana in Allah kuma ya ce ba za a yi ba ba wanda ya sa abin ya faru na fata an gaye to shine yace ina miki وتدبير لكل شيء لكل شأن كما حتى تدبير الأبوة ولا تدبر أبوة أقدر سو أيسير أكا قداما أدوية لما رسو وانا شما أجل الله فأوان بيك ده هنو أجل haka kawai Allah ga dama kuna tsammanin damuna saura wata kaza sai Allah ya tsogar ruwa yanzu ba abin da kuma za hana kaga ya garin jefa kai ka ci ruwan ma za a yi ko an yi a wani gurin kuma na Allah ne in Allah ga dama kuma ya yi ruwan kuma yake nan ganga damunar sai me na Allah ne haka Allah ga daman kansa kisa ba a yi wa Allah shishigi a cikin lamarin ko da kana da ilimi na hasashen yanayi to a matsayin mutum ya kace a bisa alamu kaza da kaza za a yi kaza insha Allah a gan ba a yi ma sa maka to kaciya in ma an yi dama kai ba ka da ba yake jirgi da shi ba shikenan ka huta ehe so masu hasashe ko kuma Allah za ka yi ba wani wahalar ba azumin bana kan ka ce ma ni hawan wahala ne hawan wahala ko da shi yake har duka ma ba ko da da aka sha wahala in dai ka ta wanda ake bare da baro wata ko me wahala da aka sha in da ka zama ba ka sha fiya da ko kwabi ba eh to haka Allah ke sha'ani na muke ya fi mishi na hadihin haya haka Allah yake da shi ce kaɗai mallaki mulkin duniya da juya duniya da dabbar lamarin duniya ba wani ba Allah ba da yake wannan ya ce wala amurullahi wala ce na rantsi da Allah ko haka ne ko izan lahiya sifatun rububiyya wannan abin da muka ambata da malam ya kawo su to wannan siffa ta ta rububiyya na ubangiji ba na mallakar halitta da kuma kula da sha'anin halittar gaba ɗayan Allah ne babu wani ba Allah ba da yake da shi ba mai hannu a cikin wannan yace rububiyyatihi alqalqu game da halitta war rizqu da azurta kuma su halitta ba na Allah shi kadai ya halitta duk abin da kake sani na halitta kuma shi yake azurta duk ba wani wanda ba Allah ba da yake bada yasa yanzu sai an ciyar da 'yan mutanen gashuwa sun ƙoshi dukun za ba 'yan guru ba haka ba ne yadda Allah ga dama haka aka tafi da su duk shi sa kace shi Allah kullum yau zuwa insha 24 hours ina juya lamarin bayan sa ne kawai ya azurta wannan ya rage wannan arziki wannan a jikinta masa wannan a bashi lafiya wannan a masa haka har illa ma sha Allah ya ga da halitta da arziki da almulku mallaka mulki a tasarrufu da kuma jijjo lamura wata da biyu duka na Allah ne ya ce wa ƙadiman kada sallama ha a kabin muwasilina tun asalin da can can ma manyan arnan duniya masu sallama wa Allah waɗannan abubuwa hatta manyan arna masu wutar gumaka sun tabbatar da cewa mallaka da juya lamari da halitta da kaza da kaza wannan Allah ne kaɗai yake amma su kuma bauta gunki suke sun yadda suna da wani Allah ba Allah ba amma sun san duk waɗannan ayyukan kuma na Allah ne shi kaɗai na fata an gane ya ce ina muke to a rubuce fi ha to sarfin min ibaratul asnam masu bata gumaka ya ce saddara dalika alqur'anul karim qur'ani ya kawo wannan labari filla filla fi gairi suratin min surahi ba a sura ɗaya ba ba sura biyu ba ya ce ƙala ta'ala a wata aya Allah ke cewa kul marra ko yarda ku min samai wal ardi ka tambaye su wane ne yake azurta ku daga sama da kuma ƙasa ruwan sama irin tushen arzikin duniya ga baki ɗayan sai ruwan sama domin idan ba a yi ruwan sama ba a shekara kautar ga baki ɗaya to kuma baya sun shiga cikin bala'i to wa yake da ikon saukar da ruwan sama ya azurtar da bayinsa ya raya su ba wani wanda zai iya san ba Allah ba sannan aka ce wasu daga cikin malamai suka ce abubuwa da yawa na amfani dan adam din ma daga sama yake saukar da su ruwan sama da ake yi to ba ruwa kadai wani yake sauka lokaci akwai abubuwa da dama da Allah ke saukarwa dan amfanin bayansa a doron kasa duk a cikin ruwan sama suke sauka to yace ka tambaye su wane ne ke tafi daga sama da kuma kasa bayan ruwa kuma taba kasa sai Allah ya sa ta fidda tsiro ta fidda abinci da ku ɗan adam ta fidda kuma ciyayi da dabbobin ta fidda kaza dan amfani duk wannan aikin Allah ne babu wani ba Allah ba da yake da wannan abu yace amman yamliku sam'a wal absara ko kuma ka tambaye su wane ne yake mallakar ji da idanu da gani a ga mutum gashi da kunne gashi normal amma ba shi ba kai su ba da yawa ba ya duka ta kasa kuma duk abin da ya a duniya ba zai ji ba ta ce an je an gano wai wani abu a cikin kunnen shi kaza kaza ya mutu to ya gashe shi Allah ana so Allah ga dama wani kuma ga irin shi kunyi kunyi na ne can gani ya fi zaka ce ma akwai baya gani ta ce hade ya hakuri wai jijiyar idan ta cinye mai cinye ta Allah ne kai ga dama ɗauka idan shi kenan magana ta kare to wa yake da iko wa ya mallaki ji da gani na mutane da halittu da sauransu wannan Allah ne Allah ne ina ga ƙarshe in mutum ya mutu wata jinya an ka jagun likita shi ƙwararru sai ka sun ce maka wannan al'amari kawai a yi haƙuri a koma gida haka ce maka wannan al'amarin kawai ba zai yi ba kawai a yi haƙuri a koma gida musamman kai sa'a musulmi ne sai ta kawai a yi haƙuri a bar wa Allah amma ce a likitance ba wani abu da za a iya ma game da wannan abu saboda shi ya kai kololuwa irin mu likitanci sai daga koma gida ka bar wa Allah shi kuma Allah mai iko ne akan komai shi daga dama sai dawo da abu san dama mallakar sa ne yace ka tambaye su wane nake da mallakar ji da gani bayan wannan kuma rukunin hailul mayyiti wane ne yake fitar da mai rai daga cikin matacce abu mai rai a ciro shi daga cikin matacce misali ka ɗauki hatsi ka saka a ƙasa ba matacce ba ne ka buɗe ƙasa ka saka a yi ruwan sama ba shi kwana ɗaya ya fito ya yi kaza ya zama ciyawa ya yi waye ya yi kaza ta fita ga hannun da ransa hada fita ya zangarniya ya zama mai in ba haka ba kuma mutum mutumin banza tantiri kuma ya fi mutumin kirki duka Allah ne ya ga dama yi duka Allah ne ya ga dama yi wane ne ke fitar da mai rai a cikin matacce ko fitar da matacce a cikin mai rai ba wanda yake da nan ba Allah ba sai Allah shi kare ko yace wa kullu matmil hayy wa man yadbir al wane ne ke dabbara abubuwa ya juya lamura yadda ya ga dama yadda ya so haka za a yi ba wanda ya sai ce a'a yanzu mu a nan yankin da muke na duniya dare ya zo duk duniya ba ne sai ce za ta dawo ba kai dole su zai jira waɗansu awanni in ta fito kuma ba wanda ce a ta koma yau ba za a yi rana ba babu yadda Allah ya so za a yi ba ka da iko akai kana so da baka so dole ka sallama ga tsarin da Allah ya kawo ana cikin zama sai Allah kawo zafi duk duniya ba ne ta a danye zafin sai dai kana da kuɗi ka sayo AC ka haɗa kaza ka saka shiga ka shiga amma dai a ce a kyauke shi ba za a ɗauke ba sadda kuma Allah ga dama sai a tsinke da ruwa a yi tun ruwa har ma kana sha'awar ka samu bushi ba na yi ba ko a yi wani irin sanyi ka ji wani irin sanyi har cikin cikin ka yau har kana sha'awar na ma za ka ga rana ka ɗan shiga hantsi ba dai ana yi ba sadda kuma Allah ga dama sai a daddo zafi ka ba ka zika maka taɓa jin masanyi ba a duniya ka rasa daga sakan kama kai ta fama da ranka duk sau na Allah ne ba wanda yake da wani hannu a cikinsa yadda kuma Allah ya ga dama haka dole za a yi to ne doktor amurka in ga ta dukkan da ka musulman ka ta kullum Allah an ce maka Allah ne duk wanda ka tambaya kowaye shi a duniya a sunan da zai baka kenan Allah ne ba hannun kowa a ciki tana ganin hatta kasashen turawa masu kakalan masifa to a biyar rikice musu sai ga abin da ba taɓa tsammani ba ya faru amma da suke tsammani suna da yaƙinin kaza ya haɗu da zama kaza sai Allah kuma ya ƙi kuma dole a zauna a haka a dole sun yadda akwai juyawa da sarifi na ubangiji ya ce ta kul a fa ta kula ka tambaye su in har kun yadda Allah ne ke da duk waɗannan abubuwan ba za ku tsoron Allah ba ku dokokinsa shi ko da abu dokokinsa ai a bauta mishi a kiyaye shi tunda shi ke da waɗannan abubuwa na saukar da ruwa daga sama da kuma arziki masu yawa daga sama wa fi sama irzikum wa ma tu'adun haka Allah ce ko duk an saukar muku ƙasa kuma ta karɓa Allah kuma ta da tsirrai a cikin ƙasa in ka je wata ƙasar ana ta kwana ruwan saman babu tsiro kuma yake fitowa ba ga ake ba a yanzu kuma sun Najeriya ba sun fi mu samun ruwa ba amma akwai abinci kuma gurin babu saboda ne Allah bai ga dama ba bai ga dama ba amma mun da kiran ba da gudanar ake a shekarar amma kuma Allah sai fitar da abinci na mamaki a ce a cikin aka ce shekara guda ana harka ce dukkanin aikin ubangiji na fata an gane to haka arziki cikakke kenan domin idan babu shi dan adam kuma ba zai iya rayuwa ba mutum da kun ce duka Allah ne su fa zalikumullahu rabbukum to wanda ya wadancan ayyukan da aka ambata to shine Allah ubangijinku eh da ka sai ku bi shi bauta masa kai da shike da komai irin da a bauta masa yace fa madabadul haqi illa dalala to ko dan bayan menene bayan gaskiya in bin gaskiya menene bayan in bin gaskiya sai bata daga in bin gaskiya ba sai bata ba kuma ga gaskiya karar ka gani sai ka kibi kuma na kai bata za ka to Allah raba mu da bata Allah kare mu sai mu shiga kusa daga bako ke fasalin salis fasali na uku al'imanu hasaliku bi ilahiyatin lahi ta'ala lil awliya wal akhirina yanzu mun ga bayani akan imani da rububiyya ta Allah yanzu kuma sai tauhidi kashi na uku shine imani da Allah ne cancanta abota masa shine al-ilahu menene al-ilahu shine abin da ya cancanta abota masa wanda kuma Allah ne kadai wanda ya halitta ya raya halitta ire na halitta yake ji lamarin halitta ya halitta duk abin da suke bukata a duniya ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wani hita ta abota masa ai duk abin da kake bukata a duniya wanda ka roƙa da wanda baka roƙa ba duka Allah ya baka dan ka amfana ya sakkare muku duk abin da yake sammai da ƙasai jami'an min don ku rayu ba ga shine al-ilahu kenan haka wannan da ya maka abubuwa ya cancanta abauta mar shi kaɗai ban da wani ba shi ba ya ce yi muslimu ya kamata wajibi ne musulmi ya yi imani bi uluhiyatillahi ta'ala cewa Allah shine al-ilahu ubangiji abin bauta li jami'il awlina wanda shine abin bauta na dukkan halittar farko wal akhirin da kuma halittu ma na ƙarshe tun daga farin duniya har ƙarshen duniya Allah kadai ya cancanta abota masa duk wanda ba Allah ba bai cancanta abota masa ba zalunci ma akai saboda to me abin bauta masa dan me yasa in ka bauta masa me zai baka in ka bautar me zai maka ina ba ta an gane suka ce ibada shine ai dole zanto akwai abin da za a bautawa akwai wanda zai bautar sannan kuma akwai abin da in kai bautar za a baka da kuma abin da in kai bautar za a ma na hukuma to duk wanda ba Allah ba ya da waɗannan abubuwa ba shi da shi ba shi da shi ba ga ce zalunci kai amma Allah shi cancanta abota masa domin shi tsara ma dokar yaya za ka yi ibada duk mai bauta wani ba Allah ba shi wannan abun ko me shi shi tsara hanyar bautar ya za a yi galibi kirkira masa ma ake yanzu masu bautar gumaka to suka ce a bauta musu gumaka har ga da za a yi babu wani da kan kirkira ke danganta musu ya ce wa annahu la ilaha gairuhu ku dole kai da kai imani cewa shi Allah ba abin bautawa da gaskiya ba cancanta in ba shi ba ya ce wa la ma'abuda bi haƙƙin ba wani abu da ya kamata a bautawa a bisa haƙƙin cancanta siwahu idan ba Allah ba wa zalika wannan ko abin da muka ambata li adillatin naqaliyya wal aqaliyya akwai hujjoji da za a koro maka su wanda suke da naqali na ƙur'ani hadisi maganganun mutane masu hankali na duniya zai kamata ka gane haka da kuma dalilai na ƙwaƙwalwa da hankali da kawai zai nuna maka lalle Allah kaɗai kamata ka bauta ba ba wani abu daban ba ya ce attaliya za su zo nan gaba kaɗai insha Allah wani hidayatin lahi ta'ala kuma za ka gane haka ne idan Allah ya shiryar da kai ƙabila kulla shay'in a sai tun farko ma Allah ya shiryar da mutum to zai saurin gane abubuwa amma idan ba gano ba saboda baka samu shirin Allah ba to za ba ka dalilai na ilimi ka gane Allah ta tantance abautawa in wannan ba za ka gane ba za ba ka dalili na hankali ka gane cewa Allah ta tantance abautawa na ba ta an gane ko ina miki yace fa huwa mutadi saboda shi Allah a idan domin kuwa man yahdihi Allah duk wanda Allah shirye da shi kul mutadi to shine shiryayye yasa kullum ka roki Allah ya shiryar da kai musulmi kana sallah a cikin sallan nan abin da ake karantawa shine akwai fatiha akwai ta sura ko dole a karanta fatiha akwai ta sura kaga akalla a kullum ko baka yi nafila ba ka roki Allah shirya su goma sha bakwai rakoyin sallah da ake gaba ɗayan su ai goma sha bakwai ne ko ga biyu ga uku ga hudu ga karshe ne goma sha bakwai gaba ɗaya za ka lokaci ne ihdinas siratal mustaqima kana neman shiriya a gun Allah kullum abin da muke fata kenan Allah ka shiryar da mu hanya mu daidaiciya Allah ubangiji ya shiryar da mu ya ce madalai kuma wanda Allah batar da shi kuma wala hadiyala ba wanda zai iya shiryar da shi duk wanda ya riga ya kama hanyar ta haɗewa ya riga ya ɓata ya yi tafi to ba bai dade shi ɗan ba Allah ba ke sa ka nemi Allah ya shiryar da kai in ka zauna cikin hanyar ɓata kuma ka roƙa masa Allah ya Allah ka shiryar da wani shikenan ka gama lafiya ya ce abu na farko daga shi da yi al'adar naƙaliya hujjoji na ilimi na naƙali ya ce abu na farko aratullahi ta'ala shaidar da Allah da kansa tabbatar shi ne Allah da kamata abota masa wa sharatu ko al-mala'ika da kuma shaidar mala'iku suke gani da Allah wa ulul ilmi da kuma abota ilimi ma'ana Allah da kansa ya shaida shi ne kaɗai sattin abota masa sannan mala'ikun Allah su ma sun shaida cewa Allah shi ne kaɗai abin bauta sannan masu ilimi na addini na fata an gane masu ilimi na addini na musulunci su ma sun yadda Allah ne kaɗai abin bauta in dai mutum ilimin da yake da shi akan hasken karantarwar manzon Allah ne amma da ka samu ga wani ga tarin ilimi saboda babu haske na sunna kuma amma yana bautar wani kuma da sunan musulunci yake ba a ga gingirimin malami a ce ba babban malamin hadisi a ga ba karamin daraja ba ce wannan amma kuma za ga yana bautar wani shehu ba sarka yi mamaki shirya ta Allah shi Allah bai shirya da shi ba ga ilimin amma duk wani ya ka faɗa masa zai maka tawilinsa bisa ra'ayinsa sai ya dawo da shi har can abin da yake so Allah ubangiji ya kare imanin Allah tsare imanin ya ce ko ina muke ala uluhiyyatihi subhanahu wata'ala faqad jaa qawluhu domin an samu wannan abin da malam ya ambata na shaida ta Allah da karan kansa da shaidar mala'iku da shaidar masu ilimi ya ce to ga wata aya ya ce shahidallahu shi Allah ya shaida annahu la ilaha illa hu ba wani abun bautawa a bisa cancanta sai shi Allah ya shaida haka da karan kansa ba abun bautawa da ya cancanta abota masa sai shi Allah wal mala'ikatu haka nan malakun Allah masu shaida haka wa ulul ilmi da kuma abota ilmi malamai suka ce a wannan aya an nuna maka daraja da kima ta masu ilimin addini amma fa ilimin da akan sunna dole a faɗa kan sunna tunda ga masu ilimi da yawa amma ba sa kan sunna ko sun abotar wani ba Allah ba suna da ƙudurin cewa akwai wani ba Allah ba da zai kawo mutane taimako a duniya ba Allah ba bayan kuma ya mutu ya bar duniya za ce masa gausi ne shi ko kuɗi ne shi ko kaza ko kaza ko kaza haka wannan ilimin ai masu amfani ba to masu ilimi na sunna sun samu daraja ana daga shaidar Allah sai ta mala'iku sai ta su bisa babu wani a wata daraja a duniya kamar neman ilimin addini da bisa sunna da duk wanda Allah ke nufin sai ba shi alheri a duniya to sai ba shi ilimi na addini ba karamar daraja ba ce shi Allah ubangiji ba mu ilimi mai albarka ya Allah ya ce sun shaida ulmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim a gani sun shaida lalle shi Allah shine Allah ba wani abu mutane gaskiya sai shi al aziz mabuwayi al hakim kuma gani mai hikima cikin komai sa a gani karshen shaida kenan Allah ya shaida malakun Allah sun shaida masu ilimi ne sunna masu shaida yace hujja ta bi shine ikbarahu ta'ala bi zalika fi gairi ayatin fi kitabil alim Allah ya ba da labari da yawa game da cewa shi ne tafi abin bauta da tantance abota masa a ayoyi da yawa a Qur'ani littafin Allah al-Aziz yace qala ta'ala a wata aya Allah ya cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah la ilaha illa huwa ba abun bautawa da gaskiya a bisa tantance sai shi al-hayyul qayyum a wannan azuku shi kenan ko suka ce ta fi kowace aya daraja a ƙur'ani azuku shi mutum da idan ka karanta ta to aljani rufa sai ka ba ta ce wanda idan ka riƙe ta kana karantawa duk bayan sallar farilla kana yin kurshi kafa ɗaya tak to tsakaninka da aljanna shine kawai rashin mutuwar wannan katin zuwa aljanna ne in mai su gashi nan manzo Allah ba kyauta aga sunna kenan ba haika ka ko sisi ba ba wani sirri a ciki ko ba ka bane manzon Allah ne faɗa duk mai karanta kursi bayan sallar farilla bayan ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka al-jalali wal ikram ko kai azkar inda annabi yake la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الملك ذل تكن تكرسي كفا daya ko iyalan karbe in ka dawoma akan haka to abin da zaka kai aljanna shine mutuwa ma'ana kana mutuwa akan wannan tsarin da manzon Allah ka dan aljanna ne wala shakka Allah ba mu iko ne tafi kowace aya daraja cikin Qur'ani wa ga Allah bada labari kuma cikin wannan ayar cewa Allah shi ne alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm daga cikin siffar Allah shine ko dangadi ma baya kama Allah baranta na bacci shi dinin da'imin wa abada ne yasa duk da ka shiga cikin masifa kira Allah ba irin sauran masu mulkin duniya bane ko sai maka protocol a na Allah babu wannan shi ne Allah ya ce wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun idan bayina suka tambaye ka ya kai annabi Muhammad game da niyya nake tsakanin mu da su fa inni qaribun ina kusa da kowa ina jin motsin kowa ina jin maganar kowa kawai ujibu da'awatar da'i duk wanda ya nemi ɗauki na ya kira ni ya roƙe ni ina ji kuma zan amsa masa kawai falyasta jibuli sharɗin ƙwaya ɗaya zuwa biyu su ma ta amsa kira na inda Allah abinda Allah ya ce ka yi ka rinƙa yi abinda Allah ya ce ka bari ka daina yi da kayan addu'a Allah ya karɓa yasa ka rasa duba hadisin Abu Huraira da suke ce masa malaman hadisi hadisul wali ko Allah ke cewa idan bawa ya kai matsayin da ya kiyaye yana kiyaye farillan da Allah ya wajabta masa kuma yana ƙara nafulfuli bayan farillai har yawa ya gari ya kai matsayin da da idansa da kunnensa da hannunsa da kafarsa ba sa sha'awar duk wani abu da Allah ya haramta to ya kai matsayin wani taka ya ce da ya roƙe ni in ji Allah zan amsa masa ya ce wala in ta'adani in har ne mutsari na in ji Allah kariya Allah ta la'u'izannahu tabbas zan kare shi aiki ne kawai kana yi da kare addu'a Allah da karɓa sai tsaye kuma Allah har tsaya kan haka to wani shi shar'i ko a musulunci shi Allah ba wai wanda zaka ce wai ka nemi buƙatar Allah ko baya babu amma duk wani da ba Allah ba yana lokacin ganawa da mutane kuma ga wani zaka duka same shi mana tabbaci ko a ce maka fa ogaba da lafiya ya tafi takwa kuma ka fice ba to ta tafi hutu dole sai bar ofis ai tafi hutu ba hutun gaske fa wani fa bala'i ne cin masa ba kan ne zai fashe wani fa dole ya fita bar ofis din wallahi dole dole ba wani duku dolan sa in baka ba zai mutu kan ne zai fashe in ya ta kuma mara kuma ya formation gaba da saboda abu ya mar yawa ulwarsa amma shi Allah ba haka bane la ta'quduhu sinatun ko gengedi ba shafar ubangiji balantana kuma bacci babu shi ce kulla yaumin ko fi sha'an ko da yaushe Allah ya ce sha'anin lura da bayinsa kawai haka Allah yake shi ne alhayyul qayyum rayuwar da ba ta karewa ko ina miki ya ce to wa qala ta'ala ko a wata aya Allah ya ce wa ilahu ilahun wahid ubangiji abun bautar ku shine ilahun wahid abin bauta guda ɗaya shi ne Allah ke la ilaha illa huwar rahmanur rahim ba abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai shi ar-rahmanu mai rahama ar-rahim mai jin kai wannan siffar Allah ta dake da ita yayi rahama kuma yayi jin kai malaman mu na zauri sai su fassara maka cewa ar-rahmanu mai jin kan mu'mine a duniya ko ar-rahim mai jin kan a mai zirka ko haka ne ba eh arrahmanu sai kuma kuma mai zirkan talikai a duniya arrahim mai zirkan mumine kadai a lahira ita rahmaniya ta shafi kowa in dai Allah ne ya halitta shi to akwai rahama da zamar koda ya ce Allah goma ne inda shi yi shi to zai ba shi abinci zai raya shi zai ba shi iska ya sha zai mara kaza ta kyauta gashi kuma na cewa Allah kaza ne bai da Allah ba ma amma kuma Allah zai ba shi shi ne arrahmaniya kenan shi kuma rahimin sai a lahira wani mummina kaɗai za a ba wa ni'ima ba ruwan shi kuma da waɗanda ba musulmi ba to me wannan siffar shi ne ubangijin ya cancanta ku bauta mata shi kaɗai banda wani ba shi ba to duk wanda ba Allah ba ake bautawa yana da wani siffar ne bari ka ga kamar kuɗin ku ka sha mamaki sai ya ce ai an abun nan ko sai dai kamar hidima shi shi ba zai ba hidimar komai ba idan ka sadaka idan ka kawo me ake cewa hadaya to Allah so ya ce wa qala nabihi nabihi Musa Allah ya faɗa nabi Musa cewa innani ana Allah ya kai Musa ni ne Allah la ilaha illa ana ba abin bauta da gaskiya sai ni fa abu bini ka bauta mu ma'ana Allah ya shelanta wa annabi Musa ya gaya mai cewa shi shi ne Allah ya cancanta abauta masa. wa qala nabiyhi muhammad kuma haka nan Allah ya faɗa wa annabi muhammad sallama yace fa'alam annahu la ilaha illallah yace ka sani ba wani abun bautawa da gaskiya sai Allah ma'ana ka nemi ilimi game da sanin Allah game da sanin addinin Allah game da sanin da abin da Allah turo annabinsa da shi saboda babu ilimi ba ka san Allah ba na fata an gane yasa wajibi na kan kowa ya ilmantar da kansa ya ilmantar kuma da wanda sai karkashin kulawarsa matanka ƴaƴanka ilimi kuma na addini ka san mu yanzu ka ce ilimi me ake nufi ayi ilimin karatun zamani a san boko to shi kenan to shi ne abin da muke damuwa da shi amma maganar addini za ka sha mamaki za ga mutum an damu da sai ya san kaza ya yi je nazari ya je firamare da sakandare wane ne komai da komai an kai shi yayi yayi amma ba a taɓa nuna masa addini ba ma'ana ilimin addini saboda ko za a karantar da shi sai ka samu to wannan katon addini ana yin sana'a matsayin part time sai ran asabar da laji to ba ga ba da wani ma bala'i da kitin mutane yanzu a ba mu da makaranta asalin qur'anin da ake tunciya da shi ake ake jin kimarsa ba a karanta da shi sai bayan azhar amma da safe har zuwa azhar din boko ake ta kan buga mutum a kwalwarsa to ta yana san qur'anin ma ku buga shi a ga su gudu cobe da wani abu wai a ce za a yi yara hadda qur'ani a shekara kaza ka san qur'ani fa har ka ke ido wasu lokaci mun buɗe tafin Qur'an za a yi sauka a shekara uku. A daga jika san ba zai waye. To duk mutane ƙwarar sun ɗaya ce? Wani sai a ƙasar shekara kuma sai saukar. Amma wani sai kana Allah ko ɗari bai yi ba. A to mu ai a tsangaya ta haife mu ai. A tsangaya akwai da ake ce o shi buna ne ma tsabar karatu. Ba na buna duk inda ka gan shi a duniya shi karatu yake. Ko da yake shi karatu yake buna ba wani abu da yake shi banda karatu. ana masa ma kirari cewa ba ka shimfiɗa da bacci ya je yin fiɗa kwanta bunan a baya yi yana karatu a jikin wani abu haka har bacci ya ɗauke shi a haka kuma na farkawa da wata ara ta za bakinsa amma kuma ka samu buna a cikin guda goma da kana ka samu guda biyu hadisai dindin qur'ani kuma ɗaya ɗaya ɗaya saboda baiwa ce baiwa ce amma da kisa aya ne kuma gaba amma haɗin ƙur'ani tukuna shi ma sai nan gaba su bai wace ta Allah da haga sai muka ɗauki karatun addini kamar kan aiki ne isa bala'i yake cin mu ɗaya bayan ɗaya kuna cikin wannan ba ku fita ba sai wani ya ƙara fitowa kuma abin da ya baka bakin ciki shine an kasa ma gane me yasa ake shiga musiba bari a hanyar fita to ai an jefar da addini ne alifar da addini duk mura za kan duniya kuma sai da Allah saka duniya ta zama bala'i ba ta samuwa in kuma ka samu ba ta ishe ka ba ba za ta biya bukatun ka ba an wadar da addini an cire kima an cire daraja an cire tausayi an cire lahira yanzu kowa ya abin da ke shine ya za a iya samu kuɗi abin bakin ciki babba shine saka da ko ga ta mugun fa saka dan ci a wannan kusin to me za ka samu wannan kusin wannan ba samun kuɗi a kusin ma ai haka suke faɗa 'yan boko haka kenan hatta karatun bukon ma yanzu kawai kuɗi ake so a samu ba asalin ilimin ba yasa yanzu a najeriya kowa kuɗi ne a gabansa allah ji kan ɗaya daga cikin manyan malamanmu da yake kawo magana a kan masifar kuɗi da suke cikin najeriya ya to ai sai aka dawo maganar mawaƙin hausawa ko ya ce mutum hudu da zani ɗaya suna kan shimfiɗa ɗaya in aka zo rubuwa to fa sai dai a raba hudu ko kuma a yi yamutsi ko su yi haƙuri to yanzu kowa kuɗi yake so kuɗin guda ɗaya ne sarki yana son kuɗi mai mulki yana son kuɗi talaka yana son kuɗi da kuɗi yana son kuɗi to ya za a yi kenan to haka hidda a tsaya mutsi ko ko wasu kuma su yi haƙuri ko duk kuɗin ma ana yi an yi yamutsi masu haƙuri sun yi rikicin ma duka ana yi ko kuɗin bai samu ba kuma wanda ya samu kuɗi ya gasa kuma hutawa wanda ya samu ma babu hutu a ciki su saka koya wa ‘ya'yanka ilimin addini a karan farko ka cusa wa matar da kake so ka aura in ka tafi hira zance kada zama kawai hirar shiri ne kake kana maganar addini koya ya take a ɗabi'ar ‘ya mace in tana son ka tana bin ra'ayin in ka haifi ‘ya'yanka rinka zama da su a madadin ka zo ka so kayan kallo a ta kalle kalle ko bala'in da ya zo mutane yanzu a je a tura yanzu ba magana ba ce ka dinka bin duk masu guraren wayoyin nan masu caji din nan za ga taron yara da mata ana tuttura musu abubuwa a waya ba a yin abin sai jab da magariba zuwa isha zuwa karfe goma a ciccika musu wayoyinsu da shi su je su fara suna kalle-kalle ya daga in kyasar safe wayar su a mace babu caji ta mutu sun gama zuciya haka ne kaga mutum talaka da waya irin wannan yar karamar amma dole sai ya ja kallo wannan bala'i a madadin da kwanta ya azkar ya alawalar bacci ya azkar dan bacci da manzon yake karantarwa ya kwanta barin jikin sa na dama ya fita kaza ya fada kaza akwai addu'ar manzon ta duk wanda ya fada ta yayin da ya zo bacci ya zama karshen maganar sa a duniya da a ranar wannan kalmar ce in ya mutu a cikin daren aljanna wala shakka amma ba san ta ba ma bare mu a zamu da ita to wani mai kallon abin har bace ka sani har ba abu da kai sallah ta ba abin sai ba kana kallon waya har karfe kusan daya ya sa ba abu zai ba ai ba zai ba a gani to zubala ne cin mutane ken kuma a gida ake an dina zagawa ba magana silima ai yanzu ana kallon masu kallon ma an daina yanzu saboda wahala ne kuma ba kowa bane zai iya yi to ga waya naira ɗari zai bada a saka masa cikin kamar guda biyar ko goma ya ta kallakal bai karanta ƙur'ani ba bare hadisi bare fiƙihu sai da to tantirin jahili ne murakkab jahil ne murakkab sai da ya aure kuma jahila murakkaba sai ya aiku wato to wannan shine future din da yake tafiya nan gaba sabanin da ba abin da mutum ya sani na addini wallahi shi dai musulmi ne gashi nan zai wanka ya sa kare musallaci amma Allah bai san komai na addini ba kuma bai ma sa ran ya je koya ba sai ran da wani farko da tun musu akan abin da bai da ilimi a kansa to wallahi amana ce a kanka in dai har kasar da kai aure to matar ka amana ce a kanka bare kuma har kai da ka aihu to ka tsara amana akan amana duk wanda yake karantar da su addini karan farko ka zauna da ‘ya'yanka kana musu bayanin ga abin da Allah yake so ga abin da Allah ba so a ɗabi'ar yaro yana son jin labari yau ka ka samu kissa da ƙur'ani ya kawo tarihin annabuwa ne a ƙur'anance sai ka ta bayan mara bayani zan ba ku tare annabi adam sai ka musu bayani kaza kaza iya abin da ka sani kaga sai da so yana jin daɗin abin da yake ake faɗa masa sannan kuma ƙur'ani ne ya kawo ga ayar ma kaza to ne zo kai da gasan abin sai ba ma na taɓa kasar din wannan to bari mu ne annabi adam to gobe za mu ne annabi nu kullum idan kana da kisso da ke kai tusa musu dan su koyi abu a shekarun da tun da muke kanana ai ana yin tatsuniya a gida ai ba ta ta wasa da wasu ba ai za ta tara yara a zo a ci ayu tatsuniya ai sako ake tusa wa yara a wasu da gizo da koki da dodo da kura ba shi bane wannan kaza da ya zalunci kura ta kaza ga makomarta karfe zalunci ba shi muna abun haka ake tuka mutane to yanzu da mun gane ga abu suna taro ta sai karanta da shi kai ba nan labarin wani ƙarya shirman ba qur'ani ya ka dauko iya abu daga sani tarihin annabi adam karanta masa annabi nuhu abu daga sani in kana nuna ƴaƴanka suna ganewa suna fahimta ai ba tabba bane shi na ba ta kuna ganewa yau kuma su bayani haka har ka waye gari sun san abu da yawa da ya shafi addinin su bare kuma uwa uba kulle labari gaba daya tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai suka shekara ma ba gama ba ko kullun suka yi wanda a yanka ba sai ta shiga kaunar manzon Allah ya san tarihin sa da ka faɗi manzon Allah ya san suwaye matan shi suwaye ƴaƴansa to bi ya sani yaushe aka haife shi a ina ka haife shi a nan secondary school baka tambaya na a ina aka haife manzon Allah duk aji aka yi shiru wani daga mu yau ma sha Allah aina abin da ya faɗa idan ka je sai ka fashe da kuka kuma da gaske ke saboda ya bi sani na ga duka wannan mai ai laifin iyaye ne ai laifin iyaye ne yasa wallahi haƙƙi ne a kanka ka cusa wa ɗanka ilimin addini iya abin da ka sani kai ɗin ba dole ka za masa aya ba sai kamar bayanin abin da yaren da kai ke ji zai fahimta sai ya tashi cikin nutsuwa ya san abu da yawa da shafi addininsa kafin ya kai matsayin ma zuwa firamare balantana kuma ya yi gaba Allah ba da ikon yin haka da haka ne ubangiji ya ba da labari cewa lalle shi ne Allah da ya kamata a bauta masa kuma ya ce manzon Allah fa'ala annahu la ilaha illallah ya ce wa qala ko mukbiran an nafsi a wata aya Allah ya faɗa yana bada labarin karan kansa ya ce huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus السلام المؤمن المحمد الجبار المتكبر سبحان الله amma shi yake Allah da labari kuma da girmi da kinsa yace shi Allah shi ne Allah da ya tantance abota masa al-malik al-quddus as-salam yanzu wannan kaɗai ka ce bala koya wa yara sunayen Allah haka da za ka gana da tafiya a kishi na waka kamar waka na faɗin sunayen Allah yanzu ba sai da baka yi labarin soyayya dukkan ya tafasa ma har ya ƙone to me soyayya me soyayya yaro karami ya san alaƙar kanin mace da namiji domin ta kallo a waya wane ya hinin mata fito a matar wane ga shi nan kaza sun kwanta a gado kaza ga hinin ta yi ciki ba ka ce ba haka suke nuna mutane kuma da yaran da ake faɗa da hausa ne a shekarun bayan da kira fina-finan indiya me yake kira fina-finan indiya abu guda biyu ne kawai jarumtar actor din fim din ya ce shi ne kaza shi ne dira shi ne alita shi ne wa shi ne fa a lokacin sai manyan samari su kuma kawai waƙoƙin da ake na wannan soyayya shi ne su ba ka wani ma iya ba amma yanzu ba yaran ka ne ya san alaƙa tsakanin mace da miji ya san kaza ga farto ya zo gidan ga abu da farto duk suna ga yaro ƙarfi ba ka ga abin da ke faruwa a kan cikin shekarun nan ai suna sun koyar da abin ne a diramance su ɗan kana sai kuma yanzu waɗanda kuma suka ɗabbaka shi a aikace duk wani abin da ya fara kan kai akwai fatan da ake su masu iri shi duk an yi bayan ya zo ya kashe wanci duk gashi nan sun yi fitina da shekaru aru aru a baya da yanzu kuma suke ɗabbakawa su yara abin da babu shi ba yanzu a ko yanzu a addini in ka tambayi malami wani abu misali mai sauci maka yanzu malamin je muna sallah ne a masallaci shikenan sai wani yanzu masu buki ne sai bai samu raka adi ba sai limin kuma a cikin sallah sai ya warware sai ya dawo shi to kiya za a yi haka sai yanzu masallacin nan kuna zaune ana sallah shikenan dan limin ya kuma ya dauko masu buki shigar liman to ku kuna ina to mala to ya ra'ayi har da kace ka san abin bai faru ba amma sun kyamar ba ne in ya faru ra'ayi ta ce to ka bari ran da ya faru ka tambaya ko a musulunci ba su kana tambayar abin da bai yiwu ba amma su sun cire diramomi na batsala da iskanci da kashe mutane yanzu kuma suna ɗabbaƙawa yaransu da 'ya'yansu a ga bala'i ke kisa haƙƙi ne a kan iyaye wallahi karantar da iyalin zaman da kuke yi a gurare ƙerarraki kuna da kawunanku da kuma cin amanonin iyalin dole ka koya kanka zama a gidan kai ma yana karanta da su ko da minti nawa ne abin da shafi addinin su amma haka duk mun watsar da shi kuma kullum kana jira wai ko mun kai kyau to sai rai kyau bayan ka ci amanar da Allah dora maka Allah tsare imani Allah tsare imani eh anan ba mu tsaya ko to shikenan babu laifi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi